قرية أهلكناها أفهم يؤمنون
to muna nan cikin suratul anbiya'i zamu tashi kan aya ta shida qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace ma amanar qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun eh ai ma amanar qablahum min qaryatin babu wasu mutane wanda suka riga suka yi imani daga cikin wata alƙarya bi ma'ana ahliha mutanen wannan alƙarya din ahlaknaha sai muka halakar da su bi takzibiha saboda ƙaryata ma atahum ma ataha min al-ayati daga abin da yazo mata na daga cikin wayannan ayoyi wanda suke bayyanannu to afa hum yu'minuna shin wayannan za su yi imani mun gane ko jawabi anan dai la Allah ya ce wa ma arsalna qablaka وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم mm.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون Allah ya ce wa ma arsalna qablaka ba mu aiko ba gabaninka ya annabi sallallahu alaihi wasallam illa rijalan face mazaje nuhi wanda muke yin wahayi ilaihim zuwa gare su kama nuhi ilaika kamar yadda muke yin wahayi zuwa gare ka walai su mala'ikatin ba wai mala'iku bane ba a taɓa aiko mala'iku a mazaunin manzanni ba ko kuma annabawa annabawa a jinsin mutane suke saboda haka fasalu eh ayyuha juhal ya ku jahilai ku tambayi ahlul zikir ma'abota ilimi ai ahlul kitabi sune ma'abota littattafai as-salifat wanda suka gabata alwaqifina ala ahwalir rusuli wanda suka san halayyan manzanni as-salifa wanda suka wuce fa innahum yukhbirunakum za su ba ku labari bi haqiqatil hali yaya al'amarin yake in kuntum la ta'lamuna in kun kasance ku ba ku sani ba su ai sun sani نعم وما جعلناهم وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم بمسن wayannan manzanni su kasance jasadan wato wasu jiki wanda la yakuluna ta'ama ba su cin abinci ba bal ba haka ba yakuluna suna cin abinci kamar yadda kuke ci wayamshuna fil aswaq suna ma tafiya kasuwanni kamar yadda wata aya take nuna mana wa ma kanu khalidina su wayannan wanda muka aiko din nan ba su kasance da wamammu ba fi duniya a nan gidan duniya a su ma in lokacin su yayi suna tafiya suna rasuwa suna mutuwa kamar yadda kuma kuke bambancin ku da shi da su shine ku ana yi muku wahayi su ana yi musu wahayi wanda ku kuma ba a muku wahayi su kuma an an kare su wanda ku kuma ba ku da wannan kariya ɗin wannan shine bambancin ku na'am ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين Allah ya ce su masadakna humul mu'ad sai muka gaskata musu wannan alkawari da muka yi musu bi nasrihim wajen taimakon su wayan ja'ihim da wan ja'ihim da kuma tseratar da su daga wayannan wanda suke nufin su da cutarwa fa anjaynahum sai muka tseratar da su wa man nasha'u da wanda muka so ay al musaddiqin wanda wanda suka gaskata su wa ahlakna muka halakar da al musrifin wanda suka ketare iyaka bi takzibir rusul wanda suka karyata manzanni duk wanda ya karyata manzo to wannan halaka ne akan shi ya Allah ka tsare mu لقد أنزل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا to sun تعقلون masta'anifar kalam sai Allah ya buɗi sabon zance litaƙiƙi haƙiƙatul Qur'an saboda tabbatar da gaskiyan wannan alkur'ani allazi huwa min nau'in zikir wanda yake cikin wato wanda shi ma nau'i ne na wannan ambato allazi allazi zakara fi sadri surat wanda aka ambata a farkon wannan sura sai yace laqad haqiqata anzalna ilaykum mun saukar a gare ku ya ma'asharal ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa mun saukar da kitaban littafi shine alqur'ani nan sai aka kawo shi ala sigatin nakira litta'azimi domin girmama shi wannan littafi din mun saukar muku da wani littafi wanda shine alkur'ani fihi cikin sa zikirkum akwai daukakan ku shine sharafukum akwai daukaka huwa sababu wato dalili ne li tashrifikum saboda daukakan ku min bainal arabi a tsakanin tsakankanin larabawa likawlihi saboda kasancewa wannan alkur'ani nazala ya sauka bi lugatikum da luggan ku wakila aka ce fi cikinsa mata ta juna akwai abin da kuke bukata ilaihi zuwa gare shi fi umuri dinukum cikin al'amarin addininku wa dunyakum da kuma al'amari na duniyanku alqur'ani duk ya tattala wakila wani zance ce fi cikinsa mau'izatukum akwai wa'azi gare ku na'am afala taqiluna yanzu shin ba za ku yi zamanto masu hankali ba fatu minuna bihi ku yi imani da shi wannan tambaya da aka yi su'alu tawbihin wato tambaya ne na kunyatarwa saboda me ga alkur'anin nan a gaba gare ku dan me isa ba za ku yi imani ba Allah ya ce وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين Na'am, sun maka wafahun sai Allah ya tsoratar da su bi ƙaunihi nan inda ya ce wa kam aikam da yawa, ƙasas ƙasawa kam ƙasam na min ƙaryatin da yawa mun halakar min ƙaryatin daga cikin alƙarya, bi ma'ana mutanen wannan alƙarya ɗin. Mun halakar da su wanda kanan alƙaryan nan ko wayannan mutane sun kasance zalimatin wato masu zaluntan kawunansu, ai kafiratin wanda suka kasance sun kafirce. wa sha'ana muka fitar da ba da ha bayan su kauman akari na wa'yansu mutane daban suka ci gaba da bautan Allah. To hakan nan ne kuma sakamakon duk wanda suka kafirce sai Allah ya shafe su a bayan ƙasa ka Allah mai fiha kai ka ce ba su jiya ba an yi hira da su jiya ba. Shi kenan yau ga su nan ba sa nan fa asbahu fi diyarihim jasmina da safen nan sai ga sun kasance wato gurfane cikin gidajensu kamar mutanen annabi Salih to haka nan Allah yayi da jama'a wanda suka kasance sun saba mishi bayan gargadi ya riga ya iso gare su na'am فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون To su wayannan mutane falamma lokacin da hasu suka ji suka gane suka ga ba asana wato azaban mu gashi nan ya taho bil hilaki wajen wajen halakar da su izahum min hayar kubuna sai ga suna guduwa daga wannan waje suna guduwa suna neman ina za su je faqalat lahumul malaikatu malaiku za su ce musu istiza'an domin a wulakantar da su sai a ce musu la tarkubu لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون sai su ce musu a'a yau ba ranan gudu ba ne warji'u ku dawo ila ma utriftum zuwa ila ma utriftum zuwa wannan abin da aka ni'imta ku da shi da kuke gani wato ba za ku iya tafiya ku bar shi ba da yake shagaltar da ku bisa yin bisa yin imani da Allah to ku dawo eh, ku dawo cikinsa wa masakinakum ku dawo gidajen ku la'allakum ko dai cewa ko na za a tambaye ku shay'an wani al'amari min dunyakum na daga cikin na duniyan ku alal adata ka al'ada ku dawo kun bada kudin cefa ne ku dawo ku bada kudin cefa ne ina kuke duwa ina ina za ku gudu eh ku gudu ku bar wayannan gidaje naku da wannan kawa da kuka yi za a kira su ku dawo to ana yi musu haka ne istihza'an qalu قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين Ƙalu za su ce, Ya wailana kai mu yau kam, inna kunna zalimi na lallai mu mun kasance azzalimai, bil kufri ta dalilin kafirce ma Allah da muka yi, wannan za su tabbatar ma kansu, fama zalat.
فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين Allah ya ce, fama zalat tilka da awahun wannan abin da suke kira, wannan yad'una biha fama zalat tilka wannan kalma da suke faɗa na da'awahum kiran da suke yi bai kushe ba hatta da Allahum Allah ya ce har sai mun sanya sun kasance hasidan wato girbabbu ai zar'i kaman wannan itace ko kuma tsiro almahsud wanda aka girbe bin bil manajil da da wannan suka lauce yawa ga sunan duk sun mutu bi an kutilu a kashe su wa saru su kasance khamidi na kai kace tokan da ta riga ta yi sanyi to hakan nan za su kasance saboda kafircewa da suka yi ma Allah wa ma khalaqna samaa وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين wasumma azbata ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya tabbatar fi ma ya ci cikin abin da zamu karanta nan gaba ya tabbatar da infiradihi wato kadaituwan shi bil mulki da mulki wa nafi da kuma kore kulli nau'in kowane irin nau'i mina shirkati na daga tarayya ma'a ahadin tare da wani fihi a cikin mulkin Allah Allah shi kaɗai yake a zatiyan shi, shi kaɗai yake a cikin mulkinsa. Sai Allah ya ce wa ma khalaqna sama'a ba mu halicci sammai ba, wal arba da wannan kasai ɗin, wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai ɗin, abin da ke tsakanin wannan ƙasa namu da sama da abin da ke tsakanin sama da sama da abin da ke tsakanin duniyoyi ga baki ɗaya ba mu halicce su la'ibina domin wasa ba, ba domin wasa aka halicci wannan ba kai kanka. ka san ba dan wasa aka halicci waɗannan ba. Kawai mutum ne ka ga ya cancara wato kamfani, ka san ba wasa aka yi ake yi shirin yi a nan ba. Aiki ne ake so a yi tukuru, saboda haka ba mu halicci sama da ƙasa ba, da abin da ke tsakanin sama da ƙasan nan, ba halicce su dan wasa ba. Na'am.
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين Allah ya ce lau a ranar da mai nufi a natakiza mai rikon lahawan wargi eh to latakaz nawo da mun rike shi milladin da daga gare mu amin inda da daga wajen mu lamin inda ahlul arba wai daga wajen ƙasa ba ba wai daga wajen mutanen da suke kan ƙasa ba amin gairihin ko kuma wa'yan sun su ba mu yi nufin wannan ba, da mu yi nufin wannan kan to da daga wajen mu kawai muka riga muka muka rika, in kunna fa'ili na in mun kasance masu aikata haka ne, lakin na sai dai lannaf alhu ba mu aikata haka ba, falam nuridu domin ba mu yi nufin wannan ɗin ba, saboda haka kasancewanmu a bayan ƙasa ba domin wasa ba ne, an halicce mu ne da nufi, nufin nan shine bauta ma Allah. Allah yana cewa ma kalaktil jinna wal insa illa liyabudun ba halicci dan adam da aljani ba sai dai domin su bauta mini sai dai domin wannan bauta din saboda haka kai dan adam a halin da kake a raye a yanzu babu abin da yake gaban ka kamar bauta ma Allah to shi yasa al'amarin aka faɗa haka baya kore cewa ka fita ka nemi abin da zaka rike kanka ko zaka tsaya da kanka a'a wannan ɗin ma duk ƙarƙashin bauta ma Allah ne, fita neman ka bautan Allah ka fita yi, neman da kake yi bautan Allah kake yi a wannan lokaci ɗin. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana lissafa abin da yake sadaka ne wanda za a rubuta maka lada, ya ce har loman nan da za ka sa a bakin matanka wannan shi ma sadaka ne, saboda haka shari'a ce. so da haka duk abin da mumini duk abin da musulmi zai aikata na motsinsa ga baki ɗaya shari'a ne duk abin da shari'a kuma take kai ya zamanto bautan Allah to duk wanda bai gane wannan ba sai ya taɓata lokacin shi a aikin banza sai ya ɗauko wayansa ya saka a gaba maimakon ya ɗauko shari'a ya saka a gaba ta yi masa jagora sai ya ɗauko da barbarinsa na zaman duniya ya sa a gaba su yi mishi jagora kaga a nan kuwa ya tashi ba shi da lada a ɗan wannan taƙin sai aka samu wato abin da ake kiran shi rashin bauta ɗin. Amma in ba aka bar shi ɗan adam ga baki ɗayan shi musulmi a cikin bauta ma Allah yake tun daga safe har dare har ya bacci har ya tashi duk ga baki ɗaya ƙarƙashin bauta ma Allah yake. A muddin ka cire wannan sai ka sa naka da barbaru ɗin to ka samu wato wani lokaci inda ka daina bauta ma Allah. bayan kuma Allah ya ce da halicci ɗan adam da aljan ba sai dai domin wannan bauta din ya Allah ka ce make mu na'am بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهق نعم ولكم الويل مما تصفون Allah ya ce bal ba haka ba naqzifu muna jifa ne bil haqqi da gaskiya shine dalailul imani dalilai na imani sai mu jefi mu jefi al batil ƙarya shine al khurafat ƙarerayi wal kufr da kafirci sai mu jefi gaskiya sai a jefi ƙarya da ita fa yadda maguhu sai wannan gaskiya ɗin ta tafiyar da wannan ƙarya ɗin fa iza huwa zahikun sai ka nemi ƙarya ka rasa mun gane ko ja alhaqu wa zahaba wa zahaqa albatil inna albatila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ko za a neme ta ne a wannan waje a rasa saboda haka kasance cikin masu gaskiya ya koyar da kuka yi imani ku kasance tare da masu gaskiya, ka kasance kai ma mai yin gaskiya ɗin, fa'iza huwa zahir, wada kuma alwail ya tabbata a gare ku alwailu azaba, ayyuhal kuffar ya ku kafirai, mimma tasifun daga abin da kuke siffanta Allah da shi. Eh, kuke ce mishi mina zauje kuke cewa Allah na da mata auwala da ko kuma Allah na da ɗa, wala ku.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله na Allah ne man fi samawati duk wanda ke cikin sammai wal ardi da wanda ke cikin ƙasai to mallakan Allah ne falaisa lahu fihi ma ibnin aw sharikun ba shi da ɗa a ciki ba shi da kuma wani abokin tarayya duk gaba ɗaya na Allah ne mulkan wa khalqan wa abidan mallakan Allah ne halittan Allah ne kuma bayin Allah ne wa man inda wannan wanda suke suke wajen Allah ai al mala'ikatu sune mala'iku al muqarrabuna makusanta la yastakbiruna bas yin girman kai an ibadatihi daga bauta ma Allah wala yastahsiruna sannan kuma bas gajiyawa wajen bauta mishi yawa saboda haka mala'iku su ma bayi ne na Allah, kamar yadda mutane suke bayi na Allah, haka na aljanu su ma suke bayi na Allah, to su wayan na almuƙarrabun su ne mala'iku, wanda la ya asuna Allah ma amarahum, su mala'iku ba sa saba ma Allah kan umarnin da Allah ya yi musu. Mun gane ko? To su ma bayi ne na Allah gabaki ɗaya. Na'am, Allah ya ce, يسبحون الليل والنهار لا يفترون
Yusabbihun al-laila suna yi ma Allah tasbihi suna tsarkake shi cikin dare wa nahara da da, da yini la yaftaruna basu basu gajiyawa eh fa huwa minhum kan nafsi su yin tasbihi din nan a wajen su kai ka ce shakan numfashi ne minna irin wanda la yashgilina an shagilin babu wani babu wani sabga da za ta iya hana ta shaƙan numfashi, to su ma haka ba sa yankewa daga yi ma Allah tasbihi. Kullum suna cikin ibada ne, suna cikin bauta ma Allah ne, tunda su ba sa saba ma Allah kan umarnin da ya musu, to hakan nan aka halicce su domin yin wannan bauta ɗin. Yanda ka san ba ka gajiyawa wajen shaƙan numfashi, to haka su ma ba sa gajiyawa wajen yi ma Allah tasbihi. saboda haka idan kai ka ce ba za ka bauta ma Allah ba, to ka san akwai wa'yansu bayin Allah da suke nan suke bauta mishi kuma ba sa saba mishi. Saboda haka rashin bautanka ma Allah wannan ba zai rage Allah da komai ba. Mun gane ko? Shi ne wancan hadisi da yake karantar da mu, da a ce dukkanin bil'adama za su kasance ala ashka kalbi rajulin wahidin, akan tsiyatar zuciyan ɗan adam ɗaya kowa ya zamanto ɗan iska, to wannan ɗin ma na ƙasa zalika fi mulki shai, babu abin da zai tauye daga cikin mulki na in ji Allah. Mun gane ko? Saboda me ga wasu bayi nan horarru masu yi masa bauta wanda ba sa yankewa, wanda kuma sun fi mu yawa sun fi bil'adama yawa ga baki ɗaya, sun fi mu ƙarfi ga baki ɗaya, mala'ika guda ɗaya zai juya duniyan nan gaba ɗaya a watsar da ita. Mun gane ko? To shi ma yana bauta ma Allah. Muhi magana cewa akwai baitul akwai akwai wani ɗaki a sama. Inda mala'iku kullum dubu tamanin ne suke shiga su yi ibada, wanda in sun fita ko ba za su sake dawowa ba har ranar tashin kiyama, washe gari kuma waɗansu za su sake shiga, washe gari wasu za su sake shiga. haka za a yi har abada. To saboda haka dan kai ka ki bauta ma Allah, ka rage Allah da wani abu, ga wanda suke bauta mishi a can. Saboda haka babu abin da ya rage a wajenmu shi ne bauta ɗin nan. Mun gane ko akwai wasu mala'iku suna nan su tunda suka yi sujada kuma domin bauta ma Allah, tunda aka halicin suna sujada ne ba za su ɗago kansu ba ranar kiyama. akwai wasu mala'iku suna nan ruku'u suka yi domin bauta ma Allah, suna nan kuma ba za su ɗago daga ruku'u ba har kiyama ta tashi. To kai kuma fa kai awa, nawa kake, me kake da shi, mun gane ko wanda sauro kaɗai ya cije ka kaso majuyi kenan sai an haɗa da a ce malaria ta kama ka wani kaskantaccen halitta ma wanda za ka ɗebi dubu a hannunka ka mutsitsike su amma shi kaɗai sai sai ya tayar maka da hankali in ba gano wannan ba ka tambayi wanda wanda kiyashi ya shiga masa kunne ka ji dambar wanda ake yi a wannan waje ɗin kai ka ce duniya ne za ta tashi to saboda haka mu bauta ma Allah shi kaɗai mu kaɗaita shi da bauta shine samun tsiran mu a nan gidan duniya mu je kuma gidan lahira mu samu rayuwa ta har abada Allah ya ce ni أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون ta aminta ka zo ko kuma sun riƙa ne alihatin wani abin bauta ka'inatin wato ka'inatin wanda ke tabbace min al'arbi daga ƙasar nan kalhajir kaman dutse wa zahabin ko kuma masu eh, bauta ma zinari wa bibatin ko kuma azurfa bi ma'ana masu bautan kuɗi ina ka fito kuɗi ina zaka je kuɗi Eh, tabbas neman kuɗi ya zamanto wajibi mun gane ko to amma kada ka mai da shi shine abin da zaka bauta masa ka kasance wato bawan dinari ko kuma bawan azurfa a kada wannan kuɗin ya shagaltar da kai daga barin yin addini ai wanda Allah ya bashi dukiya shine ya bashi faraga na yin ibada saboda kana da kana cikin kwanciyan hankali to amma har kuɗin da zai iya fitar da kai daga cikin hankalinka ba za ka iya ba da waɗannan salloli ba ba za ka iya yin nafila ba ba za ka iya ciyarwa ba to wannan kuɗi ai ya zamanto azaba a gare ka mun gane ku ba za ka iya fitar da zakka ba wannan kuɗi ya zamanto azaba a gare ka Allah yana cewa yawma yuhuma alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibabun wa junubuhum ko ranan da za a yi ziga zigi in ka je makera din nan akwai abin da suke kira ziga zigi a hura a hura a ɗauko wannan dukiyar da ba a fitar mata da wannan zakka din sai a sa a wuta a yi ziga zigi a ranan kiyama sai ya zamanto ja fatukwa sai a dinga yin lalas ma junubuhum bayansu da goshinsu da bayansu ana ce musu zuƙo ku ɗanɗani makuncin taknizuna abin da ku kasance kuna taskancewa gidan duniya ai in Allah ya baka dukiya wato ya baka kai ka kasance tsani ne tsakanin Allah da kuma bayinsa domin kai kanka ka san ka wannan dukiya ya fi ƙarfin ka cinye to su waye za su ce sauran bayin Allah ka ba su mana mun gane ko ka ba su me ta magana kan ciyarwa kan ciyarwa kan ciyarwa wata rana nan sallallahu ya kira a kawo ciyarwa a kawo gudunmawa saboda za a tafi yaki a ranar sai sayyidina Umar ya ce to yau kan zan yi kawo abin nan na ciyarwa na mamaki ya sa a zuciyar shi lallai zai kawo wannan shi kenan da ya je sai ya ebo dukiya ya kawo annabi ya ce to me kabar ma iyalanka sai ce a na raba wannan dukiyar ne kashi kaza na ɗauko wannan na kawo can sai ga sayyidina abakar shi kuma ya kawo nashi da ya kawo nashi annabi ya tambaya me ka bari ma iyalanka ya ce na bar musu Allah da manzon shi amma babu wani abin da ya rage min wanda ban kawo ba in dai na arziki ne a nan sai na Umar ya ce to ba zai sake batun cewa bar ma ya kwatanta gasa da sayyidina Abubakar wajen ciyarwa ba yace ya san ya fi shi kawai saboda haka wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun sai kana karanta bayan Allah wanda suka ciyar da dukiyansu domin Allah to sai kaga abin akwai abin mamaki mu da muka samu kanmu a yau kuma kada ka ce wai sai ka tara dukiyar ne zaka ciyar duk abin da ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cikin wani hadisi cikin littafin Imam Bukhari yace ƙarshen dare mala'iku guda biyu suna saukowa suna yin addu'a kishiyan juna suna cewa ya Allah ati munfiqan salafan duk mai ciyarwa ya Allah ka bashi mayewa cikin dukiyan shi duk abin da ya cire ya Allah ka mayar masa da wannan abin da ya ciyar din wa'ati mumsikan talafan wanda kuma yaki ciyarwa yana da shi yaki ciyarwa ya laka jefa asara cikin dukiyar shi duk daren duniya kafin asbahi wayannan mala'iku suna saukowa saman duniya suna yin wannan addu'a din to saboda haka abin da ka bayar din Allah shi ya ga abin da ka bayar shine zai ninninka maka ya baka amma in kace kai ka koye ka mai da shi dabaranka ne shine zai zaunar maka da wannan dukiya to ka je ka tambayi labarin waɗanda suka yi arziki akwai wanda tun kafin a haife ka suke neman kuɗi har ka zo ka soma neman kuɗi tare da su kuma Allah ya fifita ka kafi su kuɗin har suka koma suna neman kuɗi kuma ba su da kuɗin ban samu wannan kuɗin ba akwai kuma wani shi ya zo ya soma ne kai ka ce kawai ga arzikin ne daman ya gano inda inda take yana nema yana samu yana nema yana samu to haka Allah yake raba arzikin shi yawa haka Allah yake raba arzikin shi ya ba ma wanda ya so ya hana wanda ya so wannan arziki har na aihuwa ya habul mai ya shawo ina sau ya habul mai shawo zuko aw yuzawwijahu zukranan wa inasan ko Allah sai ba mu wayansu wani sai Allah ya bashi ‘ya'ya mata zalla, wani Allah ya bashi ‘ya'ya maza zalla, wani Allah ya sirka mishi maza da mata, wani kuma Allah ya sanya shi ya zamanto a ƙini, wannan ba zai aihu ba. To, kaga wannan dukkan so ne na Allah, shi ne yake raba wannan arzikin, kuma duk arzikin da aka raba shi ne daidai kai. In aka baka ya fi haka, to ba a san inda za ka je ba. Saboda haka mu yi imani da Allah, mu ciyar da dukiyanmu saboda Allah, Allah shi ne mai ba da wannan dukiyan, ai ka zo duniyan nan baka da sile biyar Allah ya baka, ashe ba zai gajiya ba wajen baka, shi ne mai bayarwa, ya Allah ka taimake mu. Allah ya ce mene?
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا Mm.
فسبحان الله رب العرش عما يصفون To, lau kana fihi ma da a ce cikin sama da ƙasar nan alihatin akwai wani abun bauta banda Allah, illallah banda Allah, lafasa da ta to da wato nizami na abin nan na, na, na saman da ƙasan da duk sun, sun lalace gaba ɗaya. Lujudu tamani ibainahum domin za a sami ƙiƙi juna a tsakani. Wannan Allah zai ce a yi ruwa, wannan zai ce a ba yanzu ba. zo da haka Allah shi kadai ne cikin mulkinsa. Eh, alawabkil adati inda ta'adudul hakim kamar yadda ya dace da al'adam inda aka ce yau kuma ga mahukunta guda biyu. Ai, an yi ta samun rikici kenan a tsakani, ko zakaru ne guda biyu a gida an yi ta samun rikici. Mun gane ko? Ba subhanallahi tsarki ya tabbata ma Allah rabbil arshi shine ubangijin al'arshi. Ai, khaliqul arshi shine mahaliccin nan na al'arshi allazi wa azamu makhluqatihi wanda babu abin da ya kai al'arshi girma. duk a cikin abin da Allah ya halitta al'arshi shi ya fi kowanne girma, inda za ka gane girman al'arshi, da za a haɗa duniya gabaki ɗaya, gaba ɗaya duniya da sama da ƙasa a haɗa su a wurga su a kan al'arshi, kai ka ce taro ne aka wurga a cikin jeji. Wanda gano su daban ne, to me wannan al'arshin shi kuma al'arshin shi ne wato a gadon sarauta na Allah. To sai ka yi mamakin me wannan al'arshi ka yi mamakin girman shi, wanda in duniyar duka aka haɗa inda duk za ka iya gani da ba za ka- da inda ba za ka iya gani ba. Inda kuma za ka iya gani shi ne mafi ƙaranci akan inda ba za ka iya gani ba. Inda laba- ka ji labari shi ne mafi ƙaranci akan inda ba ka ji labari ba. abin da ka sani shi ya fi ƙanƙanta a kan abin da baka sani ba na duniya. To da za a haɗa su gaba ɗaya, da sammai gaba ɗaya, da ƙasai gaba ɗaya, a wurga su a kan al'arshi na Allah, to kai ka ce taro ne, bi ma muka ce taro, kamar ba yanzu babu kwabo, wato tsakuwa ne guda uku wanda aka watsa su a jeji. Za ka iya tsinto su, to ka gama ba su ganuwa, to ballantana kai fa baka kai fa halitta ɗaya wata halitta ɗin sai an tara irin ku kaman dubu kafin ku kai ta in kai kaɗai kuma a cikin duniyar nan take to ya za ka kasance mai girman kai to shine Allah yake ce mana wa subhanallahi rabbil arshi wato tsarki ya tabbata ma Allah rabbil arshi shine ubangijin al'arshi amma ya sifuna daga abin da suke siffanta suke dangana shi ma Allah mina shariki na daga haɗa shi da abokin tarayya wa gairihi da waninsa. Allah ba shi da abokin tarayya, wahada hula sharika lahu, shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya. Na'am.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Na'am, to saboda ƙarfin iko da buwaya na sarautan Allah, to la yi ba a tambayan shi amma ya tsal daga abin da yake aikatawa. Duk abin da ya aikata daidai ne babu mai tuhumar shi me yasa yi haka. Babu mai wannan tuhuma. Za ka samu kafirai in an musu rasuwa su ce ya Allah mai isa ka kashe shi. Kayan shi ne, na shi ne shi ya halicce shi. Don kuma ya ɗauki ran shi wannan ba komai ba ne. to ba a tambayan Allah amma ya falu. Wahum su waɗannan su ne yus'aluna su ne ake tambaya an af'alihim game da aikace-aikacen da suke yi. Za a tambayi kowa game da aikin da ya yi, za a taskance duk wani aiki da ka yi a nan gidan duniya, an nizimta maka mala'iku guda biyu. Mun gane ko? Wanda la, ma yalfizu min ƙaulin illa ladaihi raqibun atidun babu wani furici domin da a cikin al'amarin dan adam magana ita tafi sauki to babu wani magana da dan adam zai yi na furici face akwai raqibu atidu suna nan tare da shi wanda kuma suna taskance dukkanin ayyukan da yake yi kowa kuma yana da wannan inda ake tara bayanansa tun daga lokacin da aka aka ɗora masa takalifi aka ɗora masa aiki ya zamanto wajibi a kai za a dinga tara bayanansa har ranar da zai mutu. Shi ne ta Allah yake faɗa mana wa kulli insanin, alzamnahu ta'irhu fi unikihi, wa nukhrij lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Kowane ɗan adam, kowaye shi. Allah ya ce mun sanya mishi ɗan rakodan shi. mun gane ko mala abakar guma a nan wajen sai ya ce ɗan rakoda saboda lokacin shi bai san su waɗannan chips na menene na kwamfuta na su memory card nan ba to amma rakodan shi ne ya fi kusa da abin da malam ya sani a wancan lokaci ɗin to kowa yana da yana nan da memory ɗinsa kowane ɗan adam yana da memory ɗinsa a wuyan shi wanda yake taskance wannan ana tana ɗan bayananka kayi kaza kayi kaza kayi kaza har ranar kiyama sannan kuma za a fitar maka da wannan a siffa na littafi sai a ce ka karanta ikra kitaba ka karanta littafin ayyukan da ka yi a nan gidan duniya binafsika da kanka sannan kuma ka yi ma kanka hisabi yaya kake gani wanda ya yi wa'annan ayyuka ina ne ya kamata ya tafi. Saboda haka muna da babban aiki a gabanmu, sai ka dawo nan wa man uce kitabahu biya minihi, faya kula wannan littafi wanda duk aka bashi ta hannun dama, faya kula ha'u mukrau kitabiya zai nemi dangi da ‘yan uwa da wanda ya sani da wanda bai sani ba, ku karanta wannan littafin, ku zo ku karanta wannan littafi to littafi ya yi kyau, ya Allah ka samu na cikin wanda za ba mu littafin mu ta hannun dama. Ha'u mukrau kitabiya. inni zananta anni mulakin hisabiya wa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin aliya qutubuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya haka za a ce mishi ya Allah ka sa muna cikin waɗannan amma wannan rakoda wanda za a bashi shi kuma ta hannun hagu to me zai ce ya laitani lam uta kitabiya wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabiya ba zai nuna ba kowa ba zai shiga zulumi yana cewa ina ma da ba a bani wannan littafi ba ya laita hakanatil qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya sai a ce ma mala'iku khuzuhu fa gullu ku kama shi ku daure shi ثم الجحيم صلوا cikin wutan jahannama nan za a soye shi sunna fi silsilati a daure shi cikin sarka sab'una zira'an zira'i sab'in tsayin wannan sarka din wanda ya kai wajen mita muce mita sun bashi zira'i a mita mita saba'in ina ne ba zai daura a jikin dan adam ba faslukuhu ku sashi a ciki ku daddaure shi ku daddaure shi ya Allah ka sa ba ma cikin wannan ya Allah ka sa muna cikin wanda za a ba mu littafin mu ta hannun dama ya Allah ka sa ayyukan mu na alkhairi ya nauyayi ayyuka na sharri eh kowa da akwai laifuffukan da yake tsakanin shi da Allah to amma mu kasance masu yawan istighfari annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana lalle yana neman gafaran Allah kowane rana sau saba'in a wani ruwaya sau ɗari a kowane rana yana cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi sau saba'in ko sau ɗari saboda ayyuka wanda yayi laifi a ciki wanda shi kuma an gafarta mishi to ya annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman gafaran Allah sau saba'in ko sau ɗari to mu kuma sau nawa ne za mu nemi gafaran Allah sau nawa ya dace mu yi istighfari in mun lissafa so nawa ya dace mu istighfari sai mu duba kuma nawa mu istighfarin so nawa muke yi a yanzu za mu tsaya anan abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal gafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa